kuma magana ce ta musamman ga waɗanda suke masana komai na ƙur'ani ana magana ne ga kowa amma kuma ta wani ɓangaren ana magana ne da wanda suke masana su masana abinda suke fahimta daga maganar ƙur'ani bayan da wasu su suke fahimta ba suna da fahimta irin ta sauran mutane kuma suna da tasu fahimta ta daban kamar abubba ne yanzu kama a ilimai kowane ilimi da irin nasa ramsa amma misalan ana magana a ilimin injiniya aka rubuta ai karamin ai kaga wanda yake shi ya san dai kalmar ta turanci da ya gani ya san wannan ai amma wanda yake masanin injiniya ne injiniyan lantarki da ya gani ya san to kaza ake nufi kenan ya sa to ana nuni ne zuwa tayyar a tayyarul kaharaba ko shine ake masa ramzi da wannan harafin shi ya sa to haka dai kome sai zama ramzi ne ga waɗanda yake ma'abuta maga abu ne wanda kowa ma zai ce kaza aka rubuta to amma su wanda suke ma'abutan abun kuma za su gano wani abu na musamman wanda sauran ba za su gano ba to haka ma ƙur'ani yake yasa sai za ka raitu mana suka kuma hajji hakiki idan kun gama ibadunku ta yin hajji na hakika shine dosar Allah komawa ga Allah gaba daya fazkurullaha ku tsaya ku ambaci Allah ka zikirkum wa aba in yana ku ambatan mahaifanku wal waladu fi dukulati yazkuru aba fi kulli hajati ararana yaro tun da yake kuruciya duk wani abu da zai same shi baba baba yake kira baba ai mun kaza baba ka ga kaza yana damu baba ka ga wani mun kaza baban na son kaza baba a tuhumin da ala ba ko ne dai shi baba baba wa fi rijulati idan kuma ya girma ya takhiru da zikri abi in zama yana alfahari da ambatan mahaifinsa fa kama hannal abda sura ba fi halataini ibtiharan wa tiqaran yanda mutum yake ambatan mahaifinsa da halin yana kuruciya da halin ya girma yana ambatansa halin ya girma don yana alfahari da shi yana ambatansa halin kuruciya don yana bukatuwa zuwa gare shi to fal arifu billah yazkuru rabbahu ibtiharan wa ibtikar masanin Allah yana ambatan ubangijinsa don alfahari da sanin Allah ba abin da Allah zai baka irin a ce ya baka saninsa kafin shi in ya kuma Allah ya isa a alfahari da shi domin wanda yake na Allah to me ya rasa wanda Allah ya zama nasa me ya rasa ai wanda ya rasa hakika wanda ya rasa Allah wanda duk Allah ba nasa bane wannan shi babban rashi amma wanda yake na Allah to me ya rasa ai ba abin da ya rasa shi yasa Allah ya isa wanda yake nasa ya alfahari da shi da komai kuma dan bukatuwa komai ai dama mai bukata ne zuwa ga Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah بل أشد من ذلك بل ما في ثاني ذاك فإن الولد ربما استغنى عن أبي ربما استغنى عن أبيه بولي غيره dan da yakan wadatu daga mahaifinsa idan ya samu wani wanda zai kula da shi ba uban ba sai ma ya zamo dan ya fi sanin wannan din in aka samu wa ya fi ɗaukan yaro sai yaro ma ta mance da uba koyaushe wani zai nema koyaushe wani ko aka samu kanin uba masalan ya fi kula da ɗan fiye da uban ko da shi ne ake zaune sai zama ɗan shi yake ta tunawa fiye ma da uban sai zama ya fi tuna wannan wal'arif la ya jido gina hannun la ta baraka ta'ala wala ragar shi ko masanin Allah ba samun wadata daga Allah ta baraka ta'ala ba ganin wani Allah ba ma ya ganin wani Allah balle ma har a ce zai wadatu daga Allah ta baraka ta'ala mus arabtul ilaha lam ara gaira وكذا الغير عندنا ممنوع متجمعة ما خشيت افتراقا فأنا اليوم واصل مجموع مز عرفت الإله لم أرى غيره tunda Allah ya sa na samu sanin Allah sai zama kuma ba na hangen ma kowa kowa ma gaba ɗaya ba na hangen bali hada harra ala liksar min zikrillah wannan ne yasa ya kwadaitar sai ta daga matan Allah ba da rasulillah rasulullahi tabaraka ta'ala bayan an samu saduwa zuwa halara Allah tabaraka wa ta'ala bayan an samu saduwa zuwa halara Allah tabaraka wa ta'ala kaga mutum yana da awai ya ji halara Allah amma kuma ya kau da kai daga ambatar Allah to fa ba halara Allah ya je ba ba halarar Allah ya je ba domin na sai man garar ruhun duniya fakat akwai a cikin mutane wanda manufarsa duniya kadai wa min man yuridu dunya wal akhirah akwai wanda yake nufin duniya da lahira wa minhum man yabi'u dunya wa yabi'u akhirata wa dunya akwai a cikin su wanda man yuridu dunya wanda manufarsa duniya shi yasa ya gwammace ya rasa komai ma na lahira matukar zai samu duniya komai ma ya rasa in dai duniya za ta samu baya damuwa da abin da ya rasa matukar duniya za ta samu wasu irin wannan sai shaidan ya taimaka musu wasu wasu yi to ka nema ai in ka samu duniyar ba komai duk wannan ma da aka a dawo a gyara ba komai ka dawo ka gyara za su ya samu mutum yana da ya yarda da Allah amma ya kai mutum kamar su ai masa tsafi don ya samu kuɗi a ga me ya kawo wasu wasan shi za su ai daga ba ka zo ka kuɗin suka zo ka nemi na makamancin irin wannan da sai ya samu da yawa wanda yake sai da lahirarsa kawai don duniyar ta kyau wa minhum man yabi'u dunyahu bi ukhra akwai a cikin mutane wanda yake ba da duniya don ya karbo lahira shi ba ta duniya yake ba ta lahira shi yasa komai na duniya ma ya iya ba da shi domin dai a ce an samu lahira ta yi daidai arbatu arsar mutane iri hudu ne kenan dangane da wannan kullum zakarahumullah fi azil'a ba ke dan su Allah ya ambata a wannan a famin wani ƙolo rabana a tarafi duniya ya lafi duniya fakat wannan ishara ga wanda shi ya za ya daddage a wajen neman duniya ita kadai in ma lafi lahira ta min kala ba shi da wani rabo a lahira wa min huma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar a cikin mutane ana samun wanda yake roƙo Allah cewa Allah muna roƙonka ka ba mu kyakkyawa a wannan duniya ka ba mu ma kyakkyawa a lahira kuma ka kare mu daga azabar wuta haza dalabu hairin duniya wani hairin lahira wannan ya nemi alherin duniya da alherin lahira wasali na uku sayati fil ayati zai zo a ayat da take gaban nan ita ce wa minan nas min yurju ka qawlu fil ayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa ala kulli ana samu a cikin mutane gwanin magana ya iya magana in yana magana addini kai ka ce gashi ga Allah ya iya a baki amma kuma har cewa ke ma ai Allah ya san haka alhali kuwa gaba ɗaya ba ba haka bai duk wannan iya magana tasa yana yi ne don kawai wani matsayi da yake bukata ya daddage faɗar addini ya daddage faɗar magana Allah ya daddage a bauta wa Allah amma duk ba manufarsa a bauta wa Allah ba manufarsa wani matsayi a bashi wani matsayi da wannan kaga wannan shi kuma matsayinsa daban shi ne za a faɗa nan gaba haza ba a akira ta hobiduna wannan ya sai da lahirarsa don ya siyo duniya ya ba da lahira ya musanyo ta da duniya warrabin na hudu huwa akmalu shi ne mafi cika ba na sawashar lahira ya sai da kansa gaba ɗaya ma ba wai duniya ta sa kawai ya ɗauka ya bayar ba shi kansa ya ɗauka ɗungurin ya bayar ba don komai ba don ya samu tsira a lahira shi ne wanda za a faɗa a gaba wa minan nasi man ya shiri nafsa hukte wa a marratillah wa minan nasi man ya shiri nafsa hukte ga a marratillah wasu kurla fiyayyen madudat yuqalu ana cewa ayyamun ma'adudatu jam'u ma'adudatu ma'adudatu jam'i ne na ma'adudatu ma'adudatu mufradi ma'adudatun jam'i wala yuqalu yawmun ma'dudat ba a cewa yawmun ma'duda al-muzakkaru la yu'atu bil muannas muzakkari ba a yi masa na'ati da muannasi sai dai a ce yawmun ma'dudu yawmun ma'dudu amma kuma idan aka yi tasni aka yi jam'i sai ya koma muannasi shine wani mawaƙi yake cewa la ubali bi jam'ihim kullu jam'in mu'annas la ubali bi jam'ihim kullu jam'in mu'annas ni dan sun taru a kaina wannan ba ta min da hankali nan damin ka'idar larabci ana cewa duk wani jam'i ai sai ya koma mu'annas ya koma sigar mata المذكر لا يؤت بالونس ولكن أن يكون أنه يجوز أن تقول أياما معدودة أما تندي كنا يواك أياما معدودة كما تقدم يندى قباتا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وصف الجمع بالمؤنث to wasful jam'i wasful jam'i bil ma'anasi asfanta jam'i da ma'anasi jaiz haka din ya halatta fali haza ma'dudat kuna jam'u ma'duda wasfu jam'i muannas shi yasa ma'dudatu da ta zo a nan fi ayyamin ma'dudatin jam'in ma'dudatu ne wanda yake sifa ne ga jam'i muannasi ko da yake asali muzakkari ne amma da aka jam'in sai koma muannas wal ayyamul ma'dudat ita lafiya malikun wa shafi ayyamul ma'dudat akwai bambancin fahimta a game da ita tsakanin imam malik radiyallahu ta'ala anhu da almajirinsa babba wanda wasu malaman suke cewa ai gaba daya a almajiran imamu malik ba kamarsa shine imami shafi wanda shi kansa malikun ya shaida masa da cewa lalle kan Allah ya baka fahimta Allah ya baka fahimta amma ka kiyaye da ka saba wa Allah a wannan matsayi da Allah ya baka to malikun malik ya kulu yana cewa wato ayyamul ma'aduda yawmun nahar wa taliya ranar layya da ranar kobe da suke bin ranar layya wa shafi ya kul ayyamul tashriki hiyan ayyamul ma'aduda imami shafi yana cewa kwanukan da ake yanyanan nama su ne ayyamul ma'aduda bi dalili saboda dalilin faɗinsa ubangiji subhanahu wata'ala da ya ce famanta ajiyar fiye mai من أيام التشريق فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فصلت الآية الأيام المعدودات من أيام الرب wato ayan nan ta mana tafsilin kwanukan da suke ma'aduda wanda su ne kwanukan da ake jifa wai ayyam tashrik su ne kwanukan da ake yanyana nama ake shanya nama fa yawmul awwal yawmun nahar ma'dud wato rana ta farko ita ce ranar sallah ranar layya za a ce tana cikin ayyamin haduda kenan bisa wannan fassara wa qala Allah fi ayatul hajj Allah ya faɗa a cikin ayar da take bayanin hajji waskurullah fi ayyamin ma'duda haka nan su suka rubuta amma da alama akwai gyara wa qala Allah fi ayatul hajj Allah ya faɗa a cikin ayar da ta zo a cikin suratul hajji ويذكر الله في أيام معلوماتكم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هكذا آية سورة الحج واذكر اسم الله على في أيام معلومات واذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأدعموا والأيام المعلومات إن مالك أيام المعلومات قرن إمام مالك ثلاثة بدا ثلاثة أيام كوانك أكوني بعد يوم النهار بعد رانا الصلاة فاليوم الأول معدود إني نفرق أنا تكون أيام المعدودة عندهم قرن إمام مالك أما غير معلوم بعد تكون أيام المعلومات واليومان معدودان معلومان إني بيد سكيبن معدود معلوم واليوم الرابع معلوم غير معدود yini na hudu muna ma'alumin ne garu ma'aduri ta zama sabon malik wannan shine masabar malik amma shi ma dai a nan da alama sauyawa suka falyomul awwalu ma'alumun inda hu garu ma'aduri walaumani ma'aduran ma'aluma walaumun rabi'u ma'adudu gairu ma'alumi ma'adudun gairu ma'alumi shine sawabar da alama su masu daukan ne tunda yake shaurari lauta alanu ba shi ya zauna ya rubuta wannan ba an daga abin da ya faɗa ne da aka ɗauka a kaset aka mai da shi a rubuce hada masabar malik wannan shine masabar malik wal hajju idza ramal jamra fil yawmayn alhaji idan ya tafi dutse a yini biyu wara ila makata ya dawo makka fala ismail bai laifi ba hada huwa ta'ajjub wannan shine abin da ake kira ta'ajjub wa man ta'ahara wanda ya jinkirta kwata ka wannan ayyamus salasa har sai da ya cika yinin uku kowane yinin yana jefa ya zama kenan akalla shi ya yi jefa da tsakon kwani har 63 kenan a 21 21 21 kaga 63 hada da wanda ya jefa a gaba ranar sallah ya zama tsakuwa har 70 ya tsakuwa tsakon kwani 70 ya jefa ya kwada ya watsa wa shaidan to ya jefa da su to wanda ya haka falasma alai ba laifi a kansu farbi na bil ismi abin da sa aka ce ba laifi da yana minar hujjaji mai yakunu man ta'ajjala fa alayhi al-ism domin a cikin alhazai akwai masu cewa wanda ya gaggawa bai bari ya yi jefa yini na uku ba ya to ya ya ya baro mina ya tawo maka to yayi laifi wa min mai kul mata harfa alai laifi akwai kwata ala zai wanda yake cewa ai wanda ya jinkiri sai da ya sa jifan yini na ukun to shi ma yayi laifi yayi laifi da ya zana fatil adul iso fil madhaini wato da can zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci yakan zamo akwai masu manufofi da yawa a saman da suke abina irin yadda daga baya ma dai umar ibn abi rabi'ata yake faɗa mana a wasu daga kasidinsu aga yana cewa kan mali'in ainihi min shay'i gairihi idza raha nahwal jamratil biru kadduma akwai wanda shi aikin da yake ya zauna don mata masu zuwa gefen ya ta kallo ya ta kallon su shine wa kan malikin ainihi min shay'i gairi akwai wanda yake cika idanunsa da abin da ba nasa ba matar wani ke ya je ya hajjin ɗakin Allah mai alfarma wa da ya dawo daga haji wadatu nafsuhu domin ila ma kana ya tafi min ma'asi zuciyarsa ta tsara masa ya aikata irin abin da da yake aikatawa daga sabon Allah ma kafin ya je hajjin nan fasani amin sirrihi sai ya ji ana magana da shi a sirrinsa ta faɗo haza wa anta hajjin kai da ka je kai hajji kai ne zaka zo kai wannan tan zajara an zali ya sa ya tsawatu daga haka fa haza alamatul hajjil mabrur wannan da ce alama hajji wanda yake nagari hajjin da aka yi nagarta a cikinsa wa'alam ku tabbata an kuma ilai tusharun cewa ko ana tashin ku ana tara ku ga Allah ta baraka wa ta'ala fil ayati alahira fa jazikum Allah zai muku sakayya da amalikum da ayyukan ku aw tusharuna ilaihi ala kulli hali ko cewa duk abinda ba wa fa yake Allah ya fuskanta ba wai sai alahira ba tun a nan duniya ai duk abinda kake Allah ka fuskanta wato duk abin da kake Allah ka fuskanta alhaji alhaji aran yushau ila rabbina tabaraka ta'ala wanda yake ya haji na hakika to tun anan duniya shi an kai shi ma wata halara ta musamman a wajen Allah wanda yake ya haji mana garci to tun anan duniya ya sami shiga wata halara ta Allah ta musamman wa min an-nas man yuju ka qawluhu fil ayati ana samu a cikin mutane wanda in ya faɗi magana a duniyan nan sai ka ji magana tasa ta burge ka ya iya kiran Allah ya iya faɗar addini ya iya magana akan wannan wani in ya faɗa ka ji ya birge ka nazarar hazil a wannan ayar ta sauka ne fiye da jirin a game da wani mutum ya ƙwallo wal akhlas min shurai ana kiransa ana sunni shurai in kana munafiqan hulwal kalami lin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqin ya iya daɗin baki ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya lifi zarar inda nabi sallallahu alaihi wasallam annahu mu'minun bihi wa muhibbun lahu idan ya je wajen manzo Allah sai tarin tsarin zai wallahi shi ya yadda da duk abin da annabi ya zo da shi masoyi ne na annabi ko bi majalisa wannan yakan sa manzo Allah ya matso da shi kusa fa ka zaba Allah tabaraka wa ta'ala fi zal Allah ya karyata shi a wannan magana ta sa Umar bin Zarin wa murid al-ba'd muslimin fa arka zar'a wa qarra humra lain ya wuce da wani noma wata shuka da wasu jakuna na sashen musulmi sai kona shukar ya sare agarar jakuna da daddare wato ya yi ɓannan iza halara inda nabi ya kone mumina mai ban sadiƙan wai za a dabara sarar ya ajiya sabon huwa ya sudale shi wannan mutum idan ya zo wajen annabi sai ya nuna shi mumini ne ya ringa nuna shi masoyi ne ya nuna cewa shi ne gaskiya ne amma da ya bannan ya juya da baya sai ya koma yana gaba da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yana bata musu kuma wannan kenan to wajen sai ake ya zage zarsa akan dukkan wanda yake da a wasan annabi sallallahu alaihi wasallama alhali yana taba sahabbai shi ma mai wannan ya ɗauki wani abu daga ɗabi'un hana sunu shuraigin ya ɗauki wani abu daga ɗabi'un hana sunu shuraigin annabi da ya faɗa cewa wanda ya so sahabban nan to ya tabbata ya so su ne don yana son annabi amma ahabbahum فبحبي أحبهم ومن أبغرهم فبغري أبغرهم shi yasa ba wani wanda yake taba wani a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zai burge mu da da'awar san annabi ya dawo ya gyara inda shi masoyi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama to ai ya girmama sahabban manzo ya so su gaba da annabi sallallahu alaihi wasallama ya so sahabban nan ya faɗi matsayinsu cewa gaba ɗaya a cikin halitta ma ba a samu kamar su ba in ka ware annabawa da manzanni inna Allah ta'ala farrala asabi alal alamina ma adal anbiya'a kuma da nabiyina wal mursalina shi yasa lalle a gyara a daina aiki irin na ana sun shurai qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa minan nas man yujuka qawl ana sama cikin mutane wanda magana sa za ta birge ka fil hayati duniya in ya ta nan duniya wala ju ka fil hayati amma in an je lahira magana ta sa ba za ta birge ka ba din muhalafata yi itikadi domin a lahira magana da aka faɗa wadda ta dace da aqida ita ce mai amfani shi ko wannan mutum magana tasa ta saba da aƙidarsa ta saba da abin da ya kudurce wanda yake ganin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai wasu ba na kirki ba ne to annabi sallallahu alaihi wasallam zauna da mutanen da ba na kirki ba shi yanzu shi ne yake zaune da na kirki kenan kowa yake zaune da na kirki ai raini ne ma ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba za ka yi masoyin manzo Allah na hakika ajiya na taba wani cikin sahabbai ba warshudullah ala ma fi kalbi har cewa yake Allah ma ya san ai yana da gaskiya eh cewa yake ma ko wajen Allah za a je ma ai Allah ya san yana da gaskiya annabi ma su kulli makoli cewa ai abin da yake zuciyarsa ya dace da abin da yake faɗa da baki wal bilsa alhaji mai tsananin husuma ne mai tsananin husuma ne yawa ne da awasan annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya fi kowa gaba da annabi a hakika yana da awasan annabi ne kawai dan ya cimma wata manufa amma a hakika ya fi kowa tsananta gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam shadidul husumati laka wa li atba'ika mai tsananin husuma ne gare ka da mabiyanka ya dawo ta hilaka don gabar da yake ma haza huwa kisun salis wannan shine rabo na uku da aka faɗa ba cewa mutane gaba daya a iya kasa su gida hudu to an faɗi kashi biyu wa min nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya an faɗi kashi na biyu wa min man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar akwai nan kuma aka faɗi kashi an kashi na biyu nan kuma an faɗi kashi na uku sunan min nasi man yujuka qawlu nan gaba kuma za a faɗi kashi na hudu shi ne wani nasu man ya shiri nafsa hutu ga marratila almunafi wato wanda shi ne munafiki ba wura wa biduna wanda ya ba da lahirarsa don duniya ta yi daɗi ya sai da lahirarsa don duniya wai za ta walla in sarrafa anka da ya tashi ya bari wajenka sa'atul ari sai ta yawo a duniya ne su da fiya don ya banna a cikinta wani har sau ya halaka shuke-shuken mutane da 'ya'yan dabbobi min jumlatul fasad yana cikin banna yana cikin banna wallahu la yubul fasad Allah baya san banna la rabi Allah baya yadda da banna koyaushe yadda ake faɗa aya ta qur'ani ko duk wani nasima ay al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab yasa wannan da ake faɗa irin yadda a yanzu musamman kama a nan ƙasar inda ana ta ko'ina a duniya wurare da yawa a duniya ana samun ci gaba noma yana rike mutanen da da ba ma ya iya rike su kiwo yana rike mutanen da da ba ma ya iya rike su amma mu a nan wato aka gama da wasu shugabanni allah ya yada da su shugabanni da jagorori wanda sun ɗau ɓangare da yawa na wannan sufa mummuna da aka faɗa kullum a maimakon a ce noman gaba yake yana iya rike jama'a rasa noman ake kullum a maimakon a ce kiwon nan yana ƙara rike jama'a amma kullum haka ɗin ƙara tabarbarewa yake a cewa ake an buɗe makarantu musamman don wannan manufar amma kuma kullum abin ƙara lalacewa ake ƙara lalacewa yake sanda ba a da jami'o'i wanda suke musamman na koyon noma noman ya fi an fi noman ya fi rike jama'a an fi samun alheri yawa a noma amma yanzu gashi an bude jami'o'i na musamman ma wai don koyon noman amma kullum noman ƙara lalacewa yake saboda mummunan jagoranci mummunan shugabanci da ake fama da shi shi ya kawo haka maimakon a ce ai yanzu ya kai abinda ake fitarwa har waje ma daga noman ya ninninka a kullum sai ƙara shigowar ma ake da shi daga waje don a rike al'umma ce sana'o'i da yawa sun faru daga noma wanda yadda masana suke faɗa a gashi noma babban manufofi a cikinsa da ake so a cimma a ciki guda hudu ne a ce al'ummar ƙasa ta samu abinci an huta da sai an kashe kuɗi an shigo da shi daga waje sannan a samu sana'a ya iya rike mutane da yawa suna da sana'ar yi sannan kuma a iya yin wanda za a fitar ma waje don a samu kuɗaɗe na waje sannan kuma a yi shi a matsayin abu ne wanda zai iya za a samu abubba a ciki da za a sarrafa a masana'o'i wato za a samu mawadul hama raw materials daga daga cikinsa kayayyakin da za a ringa tafi da masana'o'i da shi kamfanin dukan mai ne masagu ne da makamantansu amma mu kullum a nan wayannan ƙara lalacewa suke saboda rashin shugabanci ya zama shugabannin namu sun yi kama da ahalsun shuraikin dinnan da ake faɗa jagororin sun yi kama da haka kullum noman ƙara lalacewa yake kiwon ƙara lalacewa yake wallahu la yubul fasad Allah ko baya son banna Allah yana son ya za a gyara banna ne ya inda banna take ya zamo an toshe ta amma ba inda za a buɗe wa mutane banna a ya lalace ba la rabi Allah baya ja da banna wai zaki na laftaqillah da an ce masa kaji tsoron Allah in an ce mishi kaji tsoron Allah fifi lika abin da kake aikatawa hazatul izzatu sai isa ta riƙe shi ya ringa yau shi kamar sai an ce an ce masa ya ji tsoron Allah hamalatul anfatu wal hamiya alal amal bil ismi sai kama da nuna isa su dora shi akan yi aiki da abin da ba daidai ba Allah zai umira bittikai wanda aka umarce shi da cewa ya kiyaye ba su jahannam mai irin wannan ɗabi'a ya tabbata wutar jahannam na nan na jiransa kuma za ta yi maganinsa kai ya ɗauka yanzu yana ta cutar bayan Allah an rasa ya za a yi da shi don su da wannan macutan sai su zamo kamar kaska in su rike al'umma a rasa ya za a yi da su a juya nan a juya nan a juya nan suna nan sun ɗanfare kamar kaska to amma ba gobe wutar jahannam tana nan za ta yi maganin wala bai san mihar ita ko wuta ta munana a matsayin shimfiɗa ga mutum a ce mutum ya ya rayu rayuwa madawamiya a cikin wuta wannan abu ai yayi muni alfirashu ya ta muna na matsayin shimfida Allah la yabul fasad Allah ba san banna la siyama fasadu hazal munafiq musamman banna wannan munafiki nan ayya cewa la siyama fasadu hazal munafiq ko la siyama fasadi hazal munafiq la siyama idan nikira ta zo bayan ta to aka yi dama a yi lirabi uku ko rafa ko nasba ko jar idan kuma arfa ta zo bayan ta kama anan to akwai dama biyu ko dai a yi rafa ya zamo kenan labari ne wanda yake an shafe mubtadansa yana cikin gurare guda biyar ko guda shida da yake wajibi ne a shafe mubtada inda suyudi jalaluddin suyudi yake fada albiyar safarida li mubtadan kubira an hobi kasam aw masdarin an fi'li la sun hatam aw tilwi ni'ma aw bina'atin qudi'a aw ma talala siyama in rufi'a ina ka wannan ayatu ala siyama fasadu hadzal munafiq kama an ce la siyama huwa fasadu hadzal munafiq in ko an ce la siyama fasadu hadzal munafiq to ya zama ma din za'ida ce siya din an rafa ta ga fasadi inda yake da kira guda aka ce akwai dama a yi nasba to yin nasba bisa cewa wato tamizi ne sunan da yanzu bayan lasiya ma ya zama tamizi kamar wala siya ma ala ruba yawmin salihin laka min huma wala siya ma yawmun wala siya ma yawmin wala siya ma yawman bidare tijuljuli na baitin imrul kais musamman bana da wani munafikin yake filar sunan a noma da kiwo a noma da kiwo sana'o'i ne muhimmai na dan adam wanda duk ya ce inda ake yin su zai banna a cikinsu to ya gama al'ummar wajen da wani bala'i ba kaɗan ba kamar irin yadda yanzu ke ganin cewa muna fama da wasu abubuwa marasa daɗi a rayuwa me ya kawo haka rashin tsayawa a kyautata noman noman da dashi yake rike da al'umma da ana faɗa wajen kashi casa'in ko me da haka mana al'umma kasar nan noman da yake rike da su to amma an lalata abin ya dawo la'alla kashi talatin ma baya rike da su ina ragowar kashi sittin suna cikin wani hali a cikin su an samu wanda sun fada wani matsayi daga nan duk wata annoba ko duk wani abin ke ke iya haihuwa da an Allah tabaraka wa ta'ala domin ya tabaraka wa ta'ala lamma halaka adam lokacin da ya halitta annabi adam wa anzalahu ila al-ardi ya saukar da shi zuwa kasan nan duniya wajen alawa khalifatan biha ya sanya shi halifa a duniya allamahu al-hirafa ya sanar da shi sana'o'i allati ya'ishu biha auladu wanda 'ya'yansa za su rayu da ita wanda sana'o'in da za su iya rike dan adam fakana hirfatu adama alharsa sana'ar da annabi adam ya dauka wa kansa ita ce noma noma wallahu tabaraka ta'ala wa barakata fil nasli wa fil hars Allah ya sanya albarka a kiwo da kuma a cikin noma fa yaktaru fi hadhihi al-ashya min hadhihi jamil al-ashya al-ukhra albarkar da take cikin kiwo da noma ta fi albarkar da take cikin kowane abu za ta amalta ta jiru annan nasa aksarum la yazra'un idan ka lura sai kaga da yawa mutane wanda ba sa noma walgalilun lazina shagiluna bi zara kadan ne a cikin su suke mai da hankali ga noma walazina shagiluna bi zara la shagiluna illa fi ba'da awqati su masu noma sai ka samu mai da hankalin su ga noman a wani wakaci ne banda wani wakaci shi yasa da can kamar a garin nan da yake galibi mutanen garin to ai manoma ne manoma ne ko da ana kasuwancin sai zama kasuwancin kamar rafawa ake ana rafawa ne ga mafi yawan mutane akwai 'yan kasuwan da yake so koyaushe 'yan kasuwa ne ko da dai su dumma ba ka raba su da noma ba ka raba su da noma akwai gaggan 'yan kasuwa da yake kuma suna da manyan gonaki a garin nan amma mafi yawan mutane daman noman shi ne muhimmi a wajensu shi yasa ko da makaranta wannan an fi samun damar wakaci an fi samun damar saboda da an gama girbi shi kenan kuma hankali ya dawo gida kasuwar da ake yi sai ta yi wani sai sha biyu ma za shi kuma zuwa uku hudu ya gama noman da yake ya tsaya masa wani abu da yawa yasa ya iya zuwa makaranta da safe ya kai har sha biyu ko har sha ɗaya bai damu ba ya iya dawa makaranta tun hudu daga nan wani ma an garba an yi isha sake komawa yake a sannan sai zamo akwai damar karatu wanda dama mu makarantunmu na zaure abinda suka gada kaji duk littafin da zaka sa a makaranta ta zaure yadda ake fada idan kana cikin ba mutum goma a gabanka ba mutum goma a bayanka to ai baka samu gata a littafin nan ba baka samu gata a littafin nan ba ai gata shine a ce bayan ka akwai mutum goma kowa za ka zauna ka ji karatunsa an tuna ma duk abin da kai a baya a wannan littafin sai ka zamo kamar ka haddace shi saboda ka ji ka ji kai kanka da ka zo ka yi kokari domin ba nan ba ba an kyale ka ba sati na yi za ka ji wani ma a baya ya zo wani satin na zuwa wani ya sake zuwa wani satin na zuwa wani ya sake zuwa wajen ana ta sake maimaita ma kana tsayawa kana ji gabanka ana ta share ma kafin ka zo daman an faɗa an faɗa an faɗa a gabanka kuma himma kake kan ka iya saboda sannan akwai damar a zauna yanzu mutum da ya zo makaranta ta zaure kamar ya je jami'a Allah Allah yake karatun ya tashi ya tafi saboda ba shi da wakaci ita ko makarantar zaure bata gaji wannan ba ba jarrabawa take ba wanda za a ce an dan nemi tsakuro ma don wani abu ka zauna ka yi haka malami ya duba ya baka maki ka yi ta iya yasa ai ka wuce ko baka iya ba ka wuce tunda an yi wani abu haka ka samu ka ketare to ita makaranta ta zaure bata gaji haka ba idan waje daya a littafi littafi mai shafi ɗari biyar idan a sidira ɗaya a kalma ɗaya baka iya ba a tsarin karatun zaure baka iya littafin ba sai ka koma ka gyara wannan sannan kake ka iya shi yasa malamin mu ke faɗa mana shehu salga malamin su babba shehu muhammad salga da ya zo garin nan yana tunani akan koyarwa musamman a motarsa saboda akwai yan wayansu gurare guraren ba wai yawa ne da su ba amma yana shakka a kansu hanya ko yadda ya fahimta ko haka abin yake bai samu kwanciyar hankali ba sai da Allah ya kawo wani malami balarabe mai mutumin libya ya zo sauka nan kusa da su mutanen larabawa da libya suka je suka same shi saboda sanin irin yadda yake da himma kai ga wani fa bako mun yi mutumin garinmu ne mashuri ne akan sanin littafin nan da kake ta yawan abin da magana a kansa sannan malam sarga Allah ya kare da gare shi ya je wajensa ya kwance masa gaba daya ya kikkyara masa wannan guraren ya tabbatar masa da su sannan ya samu nutsuwa to haka tsarin karatu na zaure yake to amma yanzu an mai da shi kamar karatun zamanin wanda shi kuma karatu na zaure ba wata takarda ake ba mutum ba wannan shi yasa gaba daya an bata komi shi karatun na zamanin kullum kara rikicewa yake shi ma kuma wannan kara rikita shi ake kullum kara rikita shi ake yi abu ba da yawa wanda ba haka suke ba suna shigowa wa ma haza tare da wannan tarar insani la yakulu illa shay'an mazruwa zaka ga mutum baya ce sai abin da nomawa akai laula anna la zala albarkata fi zar'i ma amkana haza in banda Allah ya sanya albarka a shuka in banda Allah ya sanya albarka a noma ai da wannan bai imkani ba bai imkani ba buhu nawa na shinkafa ake shigo da shi unguwan nan a duk wata amma mutum nawa ne mutum nawa ne ke noma shinkafar a unguwar lalaba mutum ɗaya ya zama ba mutum ɗaya ma da yake nomawa amma kuma in ka lissafa buhunan da ake shigo da su sai kai mamaki sai kai to ban da albarkar noma ya za a yi haka ta samu waje an albarka ta filhaiwa Allah ya sanya albarka a dabbobi alganami wal bakari wal ibil tumakai da awakai da shanu da raƙuma aksarul halat biyazil an'am la taludu fi sanati illa marra mafi yawan halaye irin wannan dabbobin za ka samu ba ta haihuwa a shekara sai sau ɗaya wai za waladat waladat waladan wahida inda ta haihuwa ma kuma ƙarshen ta ɗaya za ta haifa ba biyu ba ba goma ba irin yadda kare yake haihu kare an da ta haihuwa sai ta haifi goma sai ta haifi goma amma sai ka ga tinkiya an ta tashi galibi ɗaya take haihuwa sani an ta tashi galibi ɗaya take haihuwa taguwa an ta tashi galibi ɗaya take haihuwa akuya ce ma wani lokacin akan samu masu haifar biyun da ɗan dama amma ko ita din ma dai inda tsayawa za a yi kididdiga sai a ga mai haihuwar ɗayan ko haihuwar ta ɗaya ɗaya ya fi yawa bai za ta lafa wala da ruwa da dani an san bambanci shine sai ta haifi yaya biyu wa man arada lama inda dai yake son cin nama labu da an ya zawa da min ba ma kawai a yanka ɗaya daga ciki wa man arada albai'a wanda yake nufin siyarwa ya biyu shaya min sai da wani abu daga gare ta wala ta harujo ba za ka fito ba illa laqita qadi'a min al-ibili aw qadi'a min al-bakari aw al-ghanim sai ko ka gamu da garke na raguma ko garke na shanu ko garke na tumakai da awakai musamman a nan a da can a ga da ka fita yamma na yi da je wajen kofar mazoga sannan sai awa guda ba motar da ta wuce amma garken shanu dai da irinsu da suke shigowa an dawo daga kiwo sai abin ya baka mamaki fal za ka tara fal za ka gani masu shigowa daban-daban wai za ka tafi sibayi idan ka tsaya kai tunani a game da zakoki wa filkila bi ko karnuka wa ta filki da kai kama kyale ta wayannan ka dawo kyanwa ta ji duha za ka same ta talidu fi sanati marratain takan haihu sau biyu a shekara ya kulli marra talidu samaniya ta aula inda ta shawa sai ta bi wajen yaya takwas wannan su lamish ta gilu bi zafiya ga shi ta ba yanka ta ake ba wala bai a mutane ba su mai da hankali wajen yanka ta ba ko wajen sai da ita wala ta kaza ka sira min ha abada amma ba za ka gansu sun yawa ba laula kita hamsin min kilabi da a ce zaka ga karnuka sun kai biyar da kulta zaka sayar min kilabi sai ka ta mamaki aka aka samu garken karnukan na haska kai biyar wata jurumi ata bakaratin amma kuma sai ka ga shanu ɗari wata jurumi ata min ganami ka samu tumakai ɗari ko awakai ɗari laula annal barakata nazala fil an'am in banda cewa Allah ya saukar da albarka a dabbobin nan ma kana haza da wannan bai taba afkuwa ba da wannan ba zai afku ba fali haza hazal munafiqu aka salla tabaraka ta'ala wannan ne yasa ake aka ce munafikin nan ya zo da sabanin abin da Allah ya nufi a tsara yake so a tsara kai su ta galibi halakil harsu wal anam inda ya mai da hankali akan halakan da noman jama'a da kiwon su ya mai da hankalinsa akan halakar da noman al'umma da kiwon su wanda kila lautakilla da an ce mishi ji tsoron Allah ya daina wannan banna a zatul izzatu sai ya nuna isa isa ta kama shi haza ka tu filgim wannan isa matuƙa ne a wajen girman kai a ce da mutum dan Allah dan Allah a daina amma ya nuna ina yaushe zai saurara ka a dame shi man kila lahu taqilla wanda duk aka ce masa ya ji tsoron Allah wala ta wara amma ya kasa kaskan da kai fa wa mutakabbir ya tabbata mai girman ka bali haza kila da Umar takilla ya sa sanin sai na marke halifa duniyar musulmi gaba ɗaya tana hannunsa amma wani ya ce sarkin mu ne ka ji tsoron Allah ba fara hadda horar Allah anhu alal ardi tawaru lillahi ta'ala sai ya sa kudu kuyin sa akas na ji tsoro na ji tsoro bawan Allah shi ya sa malaman malikawa suke cewa a wajen shari'a a kotu idan ɗaya daga abokan shari'a ya faɗi bakar magana ga alkali ba daidai ba ne ma alkali ya kyale shi ya kamata ya ɗau mataki a kansu a ladabtar da shi don ya zamo ya san shari'a ba wasa ba ce amma aka ci wala ya garabu li qawlihi ittaqillah kada alkali ya ce zai fishi dan wani cikin abokan shari'a ya ce masa alga malam a ji tsoron Allah aka ce bal yaqulu razaqanallahu wa iyyaka taqwa abinda zai ce a sannan sai ya ce to da mu da kai Allah ya hore mana jin tsoron nasu shi yasa Allah ya hore mana tsoron Allah Allah ya ba mu shugabanni jagorori wanda suke adalai wanda suna da ilimi kuma za su yi aiki da ilimin su inda maulan mu shawarami ke te mana fata ya kunu umurul alamin jami'in bi aidi rijalin bil ulumi tamakkanu samu wanda suke gwanaye ne a ilimai sun san ya za a bunƙasa noma ya za a bunƙasa kiwo ya za a bunƙasa arziki jama'a su samu sana'o'i arziki ya yawaita Allah ya gyara dukkan halayenmu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni nafsahu kana samu a cikin mutane wanda yake sai da kansa ma'ana ke ba da kansa wa ake nufi anan assalam ayat ta sauka ne akan suhaibin rumi kuma suhaibin rumi shine suhaibin rumi wanda ya zo a sashen ruwayoyi cewa suhaibin sabiqun rumi suhaibu ya riga kowa a cikin rumawa wajen karɓar musulunci sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana bi makkata suhaibu yana makka yana zaune a makka walamma hajara rasulu sallallahu alaihi wasallama yayin da manzon Allah ya hijira haraja ila hijrati ma'ahu sai ya fito zuwa hijirar shi Suhaib ma'ahu samaniyatu nafar alhali akwai mutane takwas tare da shi fatara kahumul kuffar kafirai suka tare Suhaibu da abokan tafiyar nan tasa su tara makatalu asabahu kullan suka kashe duk abokan tafiyar tasa duk mutum takwas ɗin da suke tare da Suhaibu kafirai kashe su suka hatta bakin huwa har ya zama sai shi shi kadai ne ya rage ta'arraru lahu kafiran nan suka tare shi limin uwa min alhijrati dan sa hana shi daga hijirar nan wa kana inda hu kinanatu mulwatu min islam yana da gidan kibiyoyi wanda yake an cika ta da kibiya qala lahu sai ya ce da su ya ce da kafiran nan ya kauli ku mutanen nan laqad alimtum anni armaku kun san duk cikin babunin harbi kamar ni na fi ku iya harbi wa kinanatu ya zai mamlu'atun siyam kun ga gidan kibiyoyin nan nawa cike yake da kibiya ba yanzu ina da kibiyoyin da zan ta harbi za a ratum an ta hudu bayani wa bayanan hijirati ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kuna son wai sai kun tsare ni da yin hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inni abrubu fina tafiku to ku tabbata sai na saki duk kibiyoyin nan nawa a cikin ku na kare duk abin da yake cikin gidan kibiyan wa kullu sarin aka tulu bihi wahida minku na tabbatar ku duk wata kibiya da take tare da ni sai na kashe wani a cikin ku da wannan kibiya wai za na fada mafi kina na teku katulukum bi safi hatta amuta idan kuma kibiyoyin nan na ma suka kare abin da ke cikin gidan kibiyar ya kare to zan tsaya in yake ku ne da takobi na sai an rinjaye ni sai dai in na mutu fa ba da zalika ba shaitu in ya so da abin da za ku yi kwaye wa hairul lakum an udiyakum mali allazi taraktu bi makkata wa tatrukuni ashab ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da yafi muku shine ku yadda duk dukiyar da nake da ita a maka ku je ku rike na ban muku ne ban damu da ita ba amma ku kyale ni tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fararo bi zalika da kafiran nan suka ji wannan magana sai suka yadda da haka suka kyale shin bisa cewa duk dukiyarsa duk kuɗin da yake so a makka za su karbi ya zama nasu falamma wasala ila nawahil madina da ya je sassan madina tun kafin ma shiga madina talakahu abubakar sai sai na abubakar ya tare shi ya tare suhaib wa qala lahu ya ce da shi rabi halbai ko wannan ciniki naka yayi riba kayi ciniki mai riba kala lahum sahabi yace da sayyidina abubakar ma haza a wani ciniki kake fada shi bai san labarin har Allah ya saukar da aya akai ba kala lahum sai sai na bakar yace da shi na da lafi ka ayatu ai akwai aya da Allah ya saukar a game da lamarinka atala alaihi hazihi aya sai da abubakar ya karanta wa suhaibu wannan ayar wa minan nasu man yashri nafsahu ana samu a cikin mutane wanda yake sai da kansa yazulu hafi datillah yake ba da kansa a cikin bin Allah ibtiga amaratillah dan neman yaddar Allah rira dan neman yaddar Allah oh sahib shine sahibu hajara ila almadinati ya hijira zuwa madina wa taraka lahum malu ya ba musu dukiyarsa ya kyale musu dukiyar wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausayawa ne mai jin kai ga bayinsa wanda duk ya sai da kansa dai dan neman yaddar Allah to ai ba makawa Allah zai bashi yaddar tasa kai su arshadahum inda Allah ya shirya da su lima fi hijira ga abin da samun yaddar sa yake cikin sa hadha huwa al-qismu rabi wannan shine bangare na hudu a can baya an faɗi guda uku